العباد قال المؤلف رحمه الله تعالى كذاك في الغيبة مطلقا وفي مسافة القصر أجيز فأعرف وكاتب بقدره ما شاء ومات بعد أو أبى إمضاء يثبت خطه ويمضي مقتضى ويمضي مقتضى دون يمين وبذا اليوم قضاء وامتنع النقصان والزيادة إلا لمن برز في الشهادة وراجع أنها قبوله أتبر ما الحكم لم يمضي وإن لم يعتذر وإما بل حكم فلا واختلف في غرمه لما بها قد أتلف وشاهد الزور اتفاقا يغرم في كل حال والإقاب يلزم yace muna magana akan ainihin adilin da aka samu rubutun shi amma shi din ya riga ya rasu ko kuma baya nan ake so a zartar da hukunci da wannan rubutun nashi shine muka ce an samu adilai guda biyu wanda suka san shi suka san rubutun shi suka tabbatar da cewa lalle wannan hannun wane ne to za a karbi ainihin wannan rubutu a yi hukunci da shi to shine a wani kauli ya nuna cewa abin da ya shafi dukiya da hubusi wani kaulin kuma wakila yu'tamal fi kulli shay'in za a amfani da shi a cikin dukkan komai wa bihi jaral amal da wannan aiki ya gudana ranar tarihi yace to kaza ka haka nan fil gaibati a cikin fakuwa din kamar yadda in ya mutu za a yi amfani da shi a dukkan komai haka nan a fakuwa din ma mutlakan sake ba kaidewa a kowane irin abu ne da ake rikici a kai in dai an samu rubutun adili wanda yanzu baya nan za a yi amfani da shi wa fi masafatil qasri ujiza farifi amma an halitta fakuwan cikin fagen kasaru inda yake din idan nisan ya kai fagen kasaru mil 48 to ba bukatan sai an je an kira shi kawai in an tabbatar da rubutun shi ne za a iya zartar da hukunci kaga yanzu wayannan duka ijtihadi ne wanda zamani dole ya canza shi yanzu misali kamar a yanzu wa yake zancen mil 48 wanda wani wani mil 48 ma ya riga ya haɗe da gari sannan kuma yanzu wa yake zancen ma nisa ga waya ga hanyoyin waya ga hanyoyin kaza kawai za mu ga waya ne a tambaye shi to amma a wancan zamanin wai mil 48 din guri ne mai nisa wanda in an ce har za a iya zuwa wajen shi ma za a sha wahala tunda har ya kai mil 48 a yi amfani da rubutun kawai a zartar da hukunci to shine yace in nisan ya kai mil 48 fagen kasaru to kawai za a zartar da hukunci a kowane abu wannan kenan wa katibun bi khaddihi ma sha'a duk mutumin da ya rubuta abin da yake so bi kaddihi da rubutun shi gashi nan zahiri shi ya rubuta kuma ba tilasta shi aka yi ba da kan shi ya rubuta ya rubuta ma sha'a abin da yake so ya tabbatar wa kan shi sannan wa mata ba'du bayan yayi wannan rubutun kowa ya san wannan rubutun shi ne sai ya rasu au aba in za'a ko kuma bai rasun ba gashi yana rayen aka zo ana rikici aka ɗauko rubutun shi zahiri yake zarta yake shi san bai yarda ba halin kuma gashi nan an tabbatar da shi ya rubuta to yanzu abin da za a yi farko kai alkali yusbatu khattuhu za a tabbatar da rubutun da shaidu yanzu sai ka nemi shaidu wanda suka san shi suka san rubutun shi su tabbatar mana da cewa shi ya rubuta ka san akwai abin da auto suke cewa al-iqraru aula min ash-shuhud to shi kuma duk abin da mutum ya rubuta yana daidai da abin da ya faɗa in dai aka tabbatar da shi ya rubuta to kaman faɗa yayi da baki kawai za ka tantar da hukunci shine yusbatu khattuhu yanzu abin da za a yi za a tabbatar da wannan rubutun nashi ne in an tabbatar wayan di makitaba zai zartar da abin da wannan rubutun ya hukunta eh gida kaza na wuri kaza din nan da yake hannuna na wane ne za a zartar wane yana bi na kaza in ya shi ya rubuta ga shaidu ga komai akan shi ya rubuta ko ya mutu ne magada suka ce ba su yadda ba ko yana raye in kari za a tabbatar kawai kuma wannan tabbatarwar duna yaminin ba tare da rantsuwa ba ka san al-iqraru aula min ash-shuhud ikirari shi ya kuma cancanta daga shaidu gaba daya ko da a ce ga shaidun in dai mutum yayi ikirari ko ba shaidun ka in yayi ikirari babu zancen wani abu kawai za a zancen ne shine dune yami ne wato haka ramka la wannan ya an saba wa shaida da ake bukata na wanda baya nan kamar yana nan akwai haƙƙi akan wani wanda baya nan ana bukatun yaminul qada eh to ai yaminul qada din kai ne kake bin haƙƙin na shi din baya nan wannan kuma ai dama muna tunanin cewa muna tunanin cewa wannan abin da ka faɗan kamar ƙarya ne amma yanzu a nan ai gashi ya rubuta kuma yanzu ba tunanin biya ake ba ya yi inkari ya ce bai rubuta ba to tun da ya inkari ya ce bai rubuta ba zan ce yin kaza ko kuma su in ya mutu magada ne ai yanzu magadan ba suna nufin ya biya ka bane su ba su yadda da rubutun bane yanzu muna magana akan rubutun ne amma da za su ce mu mun yarda da rubutun amma mu muna ganin ya biya shi kai kuma kace san bai biya ka wato anan sai an yi yaminul ba. yawwa yanzu wannan ɗin rikicin da ake yi ɗin abin da za a tabbatar na wannan rubutun tabbatacce ne shi ya rubuta kaga yanzu mun samu matakin farko ana bin shi to yanzu tun da ya mutu kuma dama duk mutumin da ya mutu ka kawo ƙara ka kawo shaidu akan kana bin shi aka tabbatar to yanzu bin shi ɗin ya tabbata amma me zai tabbatar mana da cewa bai biya ka ba tun da zai yiwu ya biya ka ba shaida ne kai mulki zai yiwu kuma ya haɗa ka da wanda zai biya ka zai yiwu ka ya biya shine minul qada dama abu uku ne billahi allazi la ilaha illa huwa bai biya ni ba bai haɗa ni da wanda zai biya ni ba kuma ban yafe mar ba dan kowanne zai iya faruwa ta yiwu mutum ya rasu kana ganin kin ji Allah ya ce Allah sarki wallahi akwai gidana bai cika min ɗari biyu na ba amma ba komai a zuciyar ka ba kace kawai kar ya je ma ya sha wahala ba komai kawai sai ka ji gratuitin shi ya fito wajen miliyan talatin kawai sai ka murje ka ki Allah to nan ma sai ka rantsi eh billahi lazi bai biya ni ba ban yafe mar ba ko bai hada ni da mai biya na ba to nan yaminul qada din yana nan amma kan wannan cewa rubutun nan ya tabbata ko bai tabbata ba wannan dole za tabbata in yana raye ya biya bai raye kuma sai ayi yaminul qada wannan duniya mini din na tabbatar rubutun ne wa bi zal yawmu qada da wannan hukunci ya tabbata al yawm ranan talifi aha wamtana nuqsan wa ziyada hakanan ragewa ko karawa ya hanu ga shedan da ya zo ba da sheda a kotu aka karba mutumin da aka yi taskiyin shi a matsayin mutumin kirki ne ba da sheda wani yana bin wani miliyan biyar aka rubuta aka karba kan ai judgment ya zo ya ce ranke daɗe wallahi kuɗin nan fa ni gaskiya na sha'afa ne kuɗin ne ya kai miliyan bakwai ko ya ce kuɗin nan fa bai kai miliyan biyar miliyan uku ne to malamai suka ce an hana karɓan wannan ƙari ko rage ɗan ba za a karɓa ba illa liman barraza fi shahada sai dai wanda ya fice cikin shaida ma'ana mutumin kirki ne wanda ba a tuhuman shi da wani abu wanda ya zo mubarrazi da adala to wannan in ya zo ya faɗi rage ko ya faɗi ƙari akan abin da ya bayar shaida za a karɓa wannan magana mutamar kenan akwai ɗaya magana wanda kuma suka ce in wajen ragewa ne za a karɓa wajen kowaye amma wajen ƙari sai mu farras amma an rage ne ka ba da shaidan cewa yana bin miliyan biyar sai ka lokacin ranke daɗe wallahi ni abin da na sha'afa fa lokacin ashe dubu ɗari biyar ne ba miliyan biyar ba ne ɗigo ɗigo ake cewa ko zero zero ɗaya ne ya ɗebe ni to yanzu a nan tun da ragewa ne za a karɓa amma an ƙarawa ne sai mu barrazi da adala sannan za a karɓa. warajun anha wanda ya komo ya fasa shaida yi utabaru ƙauluhu ko ƙabulu yake? yawwa ana lura da karɓan maganan da ya zo da shi na cewa ya janye mal hukumu lam yumdi mal hukumu lam yumdi matukar da hukuncin bai zartuwa ma'ana kai alƙali ka yi tafkiyan shi ka karbi shaidan shi ka rubuta amma baka zartar da hukunci ba sai wannan shaida ya yake abin da ya ba da shaida din nan ya janye wannan shaidan kawai za a karba wa in lam ya atazir ko da bai yanki hanzari ya ce wallahi na manta ne ko na yi kaza ko na shi abu ko bai yanki hanzari ba ba da ya janye shaida ba shikenan kawai za a karba sai a fasa wannan shaida a ce sai ka kawo wani shaida to wannan idan ba a zartar da hukunci ba kenan kuma shi wannan shaidan da ya zo ya janye din ba abin da zai zai hau kan shi sai in a shaidan zina ne amma in a shaidan zina ne zai ba da shaida daga baya zai ce wallahi na janye wannan shaidan to fa haji ya haushi na ainihin kazafi tunda ya ba da shaidan wani ya zina ya mar kazafi in ya zo ya ce ya janye ka ya tabbata kazafi ne sai a je a mar haddin zina wa in mazal hukumu to can ba ya ce mal hukumu lam yamdi ba to wa in mazal hukumu idan hukunci ya riga ya zartu fa alkali bayan ya zartar da hukunci sai ga wani shaida ya zo ya ce wannan shaidan da ya din ya janye to fala ba za a karbi wannan janyewan ba sai dai a nan waktulifa an yi sabani fi gurmihi cikin za a sa shi biya lima bi haƙar atilafa abin da ya halakar da shaida alƙali in ya riga ya hukunci ya gama ijtihadin shi ya gama binciken shi ya gama komai ya yanke hukunci ya yi komai to ba za a dada hannun agogo baya ba amma wasu malamai suka ce ba za a dada hannun agogo baya ba amma abin da dalili shi ne shi ya halaka sai ya biya sai zai ce wallahi ran ke dade abin nan na ji tsoron Allah wallahi miliyan ɗari nan da na ce wani yana bin wani gaskiya baya bin shi baya bin shi eh kan sa muka ba- karba muka biya eh to sai ka biya shi kudin sa na'am kwarai ba za mu da wannan wani sabon kes ne sabon kes ne ka janye kuma kai ka sa muka karba muka bashi eh to shikenan wancan hukunci ya tafi wancan ya ci banza kai kuma sai ka biya tunda ai dalilin ka ne yasa aka karba ka bayar na'am wa shahidu zuri mai shaidar zur wannan ittifaqan malamai sun yi ittifaqi ka shin ya ce wa kulifa ba Na'am.
in shaidar na zur ne an yi ittifaqin ya zuru ya girimu dole sai ya biya fi kulli hali a kowane hali ko rai ne sai an zartar ya zo ya yi shaidan zur akan wani ne kashe wani sai da aka zartar da hukunci aka ga aka yi kisa kawai ya bayyana a shaidan ya shaidan zur ne to shi ma sai an yi kisa sai an kashe shi na'am idan diya ne sai ya biya cikakken diya na'am kuma bayan ma ya biyan wal iqabu yalzamu dole sai ya lizinci ainihin iqa uquba ba zai yiwu a bar shi haka a cewa shikenan tun da ya bada shaidan zuri ya biya shikenan ba dole sai an sake ainihin kora shi dan nan gaba kar ya kara na'am